إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق التقوى عباد الله خلق الله الموت والحياه ابتلاء للناس الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إن فقد الأحباب من الأهل والأقارب والأصحاب ابتلاء يبتلي الله به ليكفر به الخطايا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم إلا كفر الله بها من خطاياه إن المصيبة أحيانا لها أثر على المصاب يذهله عن تذكر ما يشرع له أن يقول عند المصيبة لأن الصدمة شديدة ولهذا هو بحاجة إلى من يثبته ويصبره عند المصيبه ويذكر له الأجر والثواب للصابر المحتسب فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي على ولد لها فقال لها اتق الله واصبري يا أمة الله فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى فالمصاب بحاجة إلى من يثبته ويقوي صبره ورضاه عن الله ولهذا شرعت التعذية فالتعذية لها فضل عظيم في الإسلام وهي عبادة لمن أخلصها لله تبارك وتعالى يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعذي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة ويقول أيضا ما من مؤمن يعذي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة ما يغبط به والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعذي أصحابه وقد رفعت له أحد بناته ابنا لها يجود بنفسه فقال لها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى مروها فلتح فلتصبر ولتحتسب ودخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة يعذيها في أبي سلمة فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله أجمعين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه وقال صلى الله عليه وسلم عند موت جعفر اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه وكان يعذي بقوله أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم وغفر لميتكم أيها المسلم إن من آداب التعذية ما يلي أن يكون أن تكون التعذية بعد موت بعد موت الميت سواء صلي عليه أم لم يصل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يش- ما يشغلهم ويسن للمسلم الاسترجاع وذكر الله والثناء عليه فقد ق- فقد قالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله بمصيبتي أيها المسلم إن من السنة المبادرة بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له وقضاء دينه أيها المسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى المسلم أن يغلو في العزاء إن بعض أبناء المسلمين يغالون في التعذية فالعزاء مشروع في البيت وفي السوق وفي المسجد وفي أي مكان أما تخصيصه بموضع فلا أيها المسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة وأيها المسلم المصا المصائب مصائب لكن المسلم يتلقاها بصدر رحب وصبر ورداء من الله عز وجل لا تمنعنا من التحرك والعمل والضجر وأن نتخذ من المصيبة وسيلة إلى تعطيل أعمالنا وإحياء للبدع منها إظهارا للحزن واللباس الأسود والتصوير والفيديوهات للجنازة والمشي أمامها للركاب والنياحة وغيرها أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode wa Allah muna neman agajin shi, muna neman tanyon Allah subhanahu wa ta'ala, ‘yan'uwa musulmi, lalle mu kasance masu jin tsoron Allah a kowane yanayi, dukkan al'amarin da ya gito, to wajibi ne mu sanya mushi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ‘yan'uwa masu imani, Allah mai girma da buwaya ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa don ya jarraba ɗiyan adam akan cewa wa zai kyautata aiki a cikinsu. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana cewa shi ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa ya halicce su saboda sababin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya jarrabe mu ya ga cewa waye zai kyautata aiki a cikinmu kyautata aiki bin Allah subhanahu wata'ala kyautata aiki yin haƙuri akan duk abin da Allah ya kadarta maka a cikin rayuwa sannan ubangiji ya ambata cewa wannan rayuwa dukkan wanda yake saman doron duniyan nan zai ƙare zai zamanto labari har a kai matakin da labarin ma ba za a bada ba amma ubangiji huskar shi za ta wanzu ubangiji zai wanzu ma'abucin girma da karamci Allah ya ambata cewa babu wata rai da take tahiya a ban ƙasa face wannan ran akwai mutuwa a kanta sannan ubangiji zai jarrabe mu da daɗi da marar daɗi saboda Allah ya gawa zai yi haƙuri uwa musulmi lalle rasa wani naka a cikin iyalinka rasa wani makusancinka a cikin faminka rasa wani naka a cikin zamantakewan yau da gobe wani al'amari ne da Allah ya jarrabi bayi da shi wanda dalilin haka kuma saboda Allah ya kankare wa bawan da ya yi haƙuri Allah ya kankare mashi zunuban shi wanda kuma ya zamanto bai yi haƙuri ba ubangiji subhanahu wata'ala sai ya bar shi da wannan musiba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abin da zai samu mutum mai imani na wahala ne ko na gajiya ne ko na kumci ne ko na bakin ciki ne ko na damuwa ne face wannan abin in an nemi yardan Allah a cikin shi Allah sai ya kankare wa wannan bawan da aka jarraba da wannan musiba Allah sai ya kankare maka zunubanka kakaf sannan kuma mu sani lalle cewa wannan musiba tana da tasiri a cikin zuciyar ɗan adam a yau a cikin rayuwa aka ce ga wani makusancin naka ko ya zamanto uwaye ne ko ya zamanto ɗa ne ko ya zamanto wane ne wani abu ne wanda yake taɓa zuciyar ɗan adam a dalilin haka addinin musulunci ya shar'anta cewa lokacin da musiba ta samu to iya da kyau wanda wannan musiba ta same shi a zo a mushi jaje ko kuma a mushi ta'aziyya me ya ta'aziyya shine a bashi hakuri a lallashi zuciyar shi akan yayi hakuri ya yarda da abin da Allah ya kadarta wannan shi ake cewa ta'aziyya to so da yawa zaka samu irin waɗannan ayyuka wanda suke na bautan Allah sai ka samu kuma da yawa daga cikin bayan Allah sun jahilce su a dalilin haka in aka tashi al'amarin ta'aziyya sai kowa ya yi abin da ya ga dama ba tare da kallon menene abin da addinin musulunci shar'anta a kai ba a dalilin haka nake so in karanta mana wasu abubuwan da suke da alaka da wannan don mu ƙara samun haske mu ƙara samun ilimi akan abin da ya sha harkar ta'aziyya yan wa musulmi lalle mutumin da ya shiga cikin damuwa yana bukata a bashi hakuri yana bukatar a lallashi zuciyar shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci ya zo wucewa wajen wata mata tana tana tana tsugunne gindin wani kabari sai ke ce mata baiwar Allah ki yi hakuri ki nemi ladan wannan al'amari a wajen Allah yace ki ji tsoron Allah ki hakuri ta take cewa ilaika anni tace ba ni waje ko ko bar ni da al'amari na bata san wa yake mata magana ba lokacin da mazalla ya wuce sai aka ce mata ai wanda kika faɗi wa maganar na manzon Allah ne sai ta ji cewa damuwar mutuwan dan ma yanzu bai dame ta ba wannan maganar da ta faɗi wa manzon Allah shine abin da ya dame ta da haka sai ta garzaya ta iske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ji take ce ya rasulullahi wallahi ban san ku kuka yi wannan magana ba manzon Allah ya ce mata innama sabru inda sadamatil ula shi hakuri ana samun ladan shi ne a lokacin da yazo a karan hwari lokacin da kika yi maganar nan ni tuni na haƙuri sannan kuma ke ma wannan al'amarin da ya same ki na rishin ɗanki ki sani cewa haƙurin da za ki samu lada a kan shi yana da alaƙa da haƙurin da kika tun a karan hwari ba sai ka gama bajaje ka gama ihunka ka gama duk abin da za ka yi sannan kuma tabbas ba iya maido shi za ka yi ba sai ka ce an haƙura to wannan haƙurin babu wani ladar za ka samu a kan shi ka sani cewa innama sabr inda as-salamatul ula da haka mutumin da ya aka jarrabe shi yana bukatuwa zuwa ga a karfafa shi ta bangaren da za a bashi hakuri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum mai imani wanda zai je ya ma wani dan uwan shi mai imani ta'aziyya akan wata musiba da ta samu wannan bawa face kai da ka je ta'aziyyar nan sai Allah ya tufatar da kai daga tufahin gidan aljanna a wata riwaya yake cewa babu wani mutum mai imani wanda zai ziyarci dan uwan shi ya mushi ta'aziyya irin ta'aziyyar da addini ya yarda face Allah sai ya tufatar da kai hallauri da tufafin gidan aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a dalilin haka an same shi ya ce ta'aziyya da yawa na farko yayi addu'o'i a bangaren da shi ta'aziyyar ya tahi wajen ta'aziyya lokacin da aka daga mushi wata daga cikin diyan shi kere jikan shi ne ya rasu ko kuma yana gargara yana dab da hutar rai sai aka daga mushi wannan yaro aka ce mazalla ai wannan yaron ga halin da yake ciki sai mazalla yake ce musu lillahi ma akhaza wa lahu ma a'da wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma ku sani cewa na Allah ne abin da ya bada in ya karba ma dai kayan shi ne sannan kuma komi a rayuwar nan yana da irin lokaci nashi wanda Allah ya kayyade mushi kenan ke da kike rayuwar da kai da kake rayuwa kai ma ba wucewa ba aka yi lokacinka ne bai zo ba da ka kakkata da hankalinka kakka saba ma Allah kar kai abin da Allah zai fusata da kai a dalilin ka rasa wani naka kai ma abin yana zauwa kanka shi ne mazalla yake ce musu komin iya da ajali wanda yake kayyadadde to kaga in kaje ta'aziya ka ambata wa mutumin da ya rasa nashi wannan zai lallashi zuciyar shi ya san cewa duka zaman lokaci ne ake lokaci yana yana zauwa ko wata hiya zai sai mazalla ya ce abin da ake bukata da ita fal tasbir ku umarce ta ta yi haƙuri wal tahtasib ku umarce ta ta nemi ladan wannan jarrabatan da Allah ya ta nemi lada a wajen Allah subhanahu wataala wani lokacin mazalla ya so wajen ummu salama lokacin da abu salama ya rasu mazalla da ya shigo yake cewa Allahumma ighfir li abi salama Allah ka gafarta wa abu salama warfa darajatahu fil mahdiyyin Allah ka daga darajar shi a cikin shiryayyun bayi ya ubangiji ka maye mushi gurbin abin da ya bari Allah ka gafarta mana ka gafarta mushi ya ubangiji ka yalwata mushi kabarin shi Allah ka haskaka mushi kabarin shi wannan shine addu'ar da mazalla yi a lokacin da yazo ta'aziyya ta Abu Salama lokacin da Jabir ya rasu mahaifin Abdullahi mazala yake cewa Ja'far afwan mazala yake cewa Allahumma makhluf Ja'faran Allah ka maye wa Ja'far gurbin abin da ya bari a cikin iyalin shi sannan kuma kama Abdullahi dan shi albarka a cikin dukkan abin da zai zo ya nema sannan mazalla ya ambata a wani lafazi na daban za ka iya cewa ahsanallahu aza'akum Allah ya kyautata jin raɗaɗinku da kuke Allah ke ne ba ku haƙuri sannan kuma wa jabara musabakum Allah ya ƙarfafi zukatanku akan wannan musiba wa ghafara limayyitikum Allah ya gafarta wanda kuka rasa wanda duk daga cikin lafazza na abin da ya shayi ta'aziyya wanda addini ya tabbatar sannan wannan ta'aziyya ɗan uwa iya da irin nashi sunnoni daga cikin waɗannan sunnoni abu na farko za ka iya yin ta'aziyya daga lokacin da mutum ya mutu sawa'un an mushi sallah ko ba mushi sallah ba an binne shi ko ba binne shi ba zaka iya yin ta'aziyya ga waɗanda abin ya shafa a musu ta'aziyya ba laifi bane ba ka mushi ta'aziyya kahin sallah ko bayan sallah ko bayan an binne ko ba binne ba zaka iya mushi ta'aziyya sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu a harakan ta'aziyya lokacin da Ja'far ya rasu mazalla ya ce ku yi abinci ku kai gidan Ja'far saboda abin da zai shagaltar da su ya zo kare kenan a addinance ku ne za ku yi abinci ku kai musu ba ku ba za ku je ku zauna an yi mutuwa a gida kuma a yi ta girke-girken abinci bal hasar iya daga cikin salon da ake gane an yi mutuwa kaji ana ta dake-dake ana daka wa mutane gumbar da za su sha wanda kaga wanda bai daga cikin tsarin karantarwar addini ku ne matsalaci ku yi abinci ku kai musu saboda abin da zai shagaltar da su ya zo amma sai da mun girke bal hasali inda aka yi mutuwa ana ke ci da mutane wanda ba addini ba ne ba gargajiya ce ko kuma ganin dama ne ko kuma wani abu ne wanda yake bayar alaƙa da addini sannan wa musulmi mu sani iya daga cikin sunnonin ta'aziyya idan an ambata maka wani ya mutu kana iya istirja'i kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke zuwa gare shi zamu koma kuma anan ba za ka ce ba qalu inna lillahi in kace qalu ka bata ba kai bane ka faɗi su suka faɗi qalu inna lillahi sun ce mu daga Allah muke kuma zuwa gare shi zamu koma suwa kenan a zaka ce zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kenan ka faɗi daga Allah muke zuwa gare shi zamu koma sannan sai ka ce Allahumma ajurni fi musibati ya ubangiji ka bani lada game da wannan musibar tawa wa akhluf li khairan minha Allah ka maye mini gurbin wannan abin da na rasa da abin da ya yi shi alheri sannan kuma mazalla kita duk mutumin da ya faɗi haka sai Allah ya baka lada akan wannan rishin daɗin ko ba daɗin da ya same ka dan wa musulmi mu sani iya daga cikin sunnonin abin da yake da alaka da ta'aziyya ko kuma harakan bayan mutuwa ya zama to a gaggauta binne mutumin da ya mutu ba tare da jinkiri ba ba za a jinkirta shi ba ajiye shi cikin wani kofar a ce ai ana jiran wanda sai ya zo da ƙasa kaza wanda sai ya zo da gari kaza wannan baya daga cikin karantarwar addini mazalla yake cewa sallallahu alaihi wasallama yace ku gaggauta binne waɗanda suka mutu a cikin ku amma cewa wanda ya zo duk inda yake mishi addu'a Allah zai karba ba dole ba sai ya ratsi a saman kanshi duk daga inda kake kana yi mushi addu'a kenan ka jinkirta wannan binnewan bai daga cikin tsarin addini haka kuma iya daga cikin abin da addini karantar a gaggauta binne shi a yi mushi wanka a sa shi likafani a yi mushi sallah a mushi addu'a a gaggauta biyan abin da ake bin shi na bashi a lokacin da ake faman hada-hada yadda a binne shi a daidai lokacin ya kai mata kuma a yi hada-hadan wa yake bin shi wani abu saboda a samu a sarki mushi wannan yaunin kuma ko da abin da ya bari zai kare haƙƙin da yake da akan ku ku wanda za ku gaje shi ku ji tsoron Allah ku biya mushi wannan bashin saboda wannan rashin biyan bashin zai hana shi kwantawa a cikin gabarin shi manzala sallallahu ya ambata cewa lokacin da zai zo yin sallah gawa in ya tambaya ana binta bashi aka ce ana binta bashi sai manzala sai baya sai ce wani mushi sallah kaga ashe bashi ba karamin tashi hankali bane ba Allah rawa mu da shi da haka dai iya daga cikin abin da ya kamata a kula da shi sannan bayan wannan dan uwa musulmi mu sani cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hana shishigi da wuce gona da iri a cikin abin da ya shahi ta'aziyya zaka samu su daga cikin diya ko daga cikin makusanta a bangaren da ya shahi ta'aziyya sai su faɗaɗa abin su ɗauke shi a wani salon da addini mai san da shi ba za a iya maka ta'aziyya a gida kamar za a iya maka ta'aziyya a kasuwa za a iya maka ta'aziyya a wajen aikinka za a iya maka ta'aziyya a masallaci za a iya maka ta'aziyya a kowane waje babu bukatar sai an keɓance wajen ta'aziyya ku zo ku girku ku zauna sati ɗaya sati biyu kawai a ce wai ta'aziyya na ke amsa wanda bai daga cikin tsarin karantarwar addini kawai ne yake sannan mu sani yan musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bangaren ta'aziyyar nan ya hana dukkan mace ta yi ta'aziyya ga wani namiji kowane ne sama da kwana uku ki dan ji ba daɗin ki ki abin da zaki ki rishin rishin kwalliya rishin wane ne kwana uku amma kar ki lalata komi a dalilin cewa in ban da mijinki miji shine aka bashi wata hudu da kwana goma arba'ata ashhurin wa ashara amma in ban da shi duk wanda ya rasu ba hana ki ji zahi ba amma dukki da ikon da zaki je ki zama dirshan irin da za ga ana a waɗannan wurare a ce yau wani ya mutu a gidansu sai ta ta zuwa tana zawa bai daga cikin tsarin karantar addini ne kawai ake sannan wa musulmi mu sani lalle musiba musiba ce mai girma a ce mutum ya rasa nashi amma wajibi ne ka amshi abin da zuciya mai faɗi sannan kuma ka yi haƙuri ka yarda da abin da Allah ya kadarta maka kar da wannan abin ya hana ka abin da ya shafi aikinka mutum nawa zai lalata aikin shi a dalilin ta'aziyya a ce ta'aziyya yake yau kwana biyu uku hudu biyar sati guda kaza babu shi ya bace a ce zaman ta'aziyya yake wannan bai daga cikin tsarin karantar addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu wannan ba kawai dai abu ne wanda an saba ana amma ba addini bane ba haka kuma addajar raki kar mutum yayi raki yayi kokari kai kokari ka rike zuciyarka ka yarda Allah sai baka ladan wannan musiba kamar yadda kuma baya halatta a gare ka ka ɗauki wannan ta'aziyyar hanya ce da za ka lalata aikinka ka lalata kasuwarka ka riƙa raya wasu abubuwar suke na bid'a ne misali bayyana baƙin ciki ƙarara kowane lokaci a ganka cewa ka shiga ba wani yanayi na daban kuma wasu lokuta wasu suna yi don a haɗi ne a ce ai lokacin da wane ya mutu ko wacce ta mutu wane ya shiga cikin wani yanayi sai ga mutum di ya saka ya ɗauki koyi ba koyi ba alhali da gaske a cikin zuciya ba haka nan bane ba to ji tsoron Allah kar ka lalata kominka ko da gaske ne ka jure kai hakuri Allah sai baka lada haka bangaren da ya shafi bayyana bid'o'i al-huznu da'im sannan kuma da al-libasul aswad ko kuma mutum ya sanya kaya bakake wai dan ya nuna cewa yana cikin halin jimami ko kuma yana cikin halin ya rasa nashi ko ka ɗauko stacin ka ɗora wani hoto baki wajen a gane cewa ne kana cikin wani yanayi wanda ka bai halatta kai musulmi ne don wani ya yi wani abu ya yi wata mota baka ya yi wane ne baki don ya nuna cewa bakin ciki yake kai wanda ba naka bane ba kai musulmi kake haka iya daga cikin abin da ake wanda bai kamata ba a taswir ɗaukan fotuna da ɗaukan bidiyo a lokacin da ake ma gawa sallah ko a lokacin da ake binne ta kowa ya yi baya halatta me amfanin wannan me alhaƙashin abin da ya shayi imani mu ji tsoron allah ana fama yin sallah mutum ya ɗaukan bidiyo kawai irin mutum ne wani sako kake so ka isar mutane shi kenan wani ya mutu ka ɗauki bidiyon shi ka ɗora amfani mi gare shi ka ɗauki foton shi ka ɗora amfani mi gare shi bai da amfanin komi ta ka muji tsoron Allah duk abin da addini bai karantar da shi mu nisance shi saboda iya daga cikin abubuwan da ake saboda wai kamar wani abin takama ne ko wani abin a nuna cewa an yi jama'a wannan ba daidai bane ba Allah shirin da mu haka iya daga cikin waɗannan abubuwa da bai kamata ba mutuwan da a lokacin da ake raka gawa kaga mutane wasu sun ma sauya hanya misali za a yi haka taimakon tai wani sai bi can saboda nan ya yi cunkoso wani ya bi can to wanda ba ku raka gawa ba wannan abin da ake sami na kira'i ku bukwa ciki saboda mazalla ce raka gawa wannan raka gawa kuma mutumin da yake tahiyan kafa iya da daman da zai tahi zai yi tahiya tare da gawar nan ko a gabanta ko a bayanta ko a damanta ko a hagunginta amma mutumin da yake da abin hawa wuri ɗaya ke da dama shine bayan gawa ba za ka shagabanta ba a lokacin da kake saman abin hawa barantana haka ƙetare kai ka taimi kwantai kana jiranta to sai dai ka samu wani ladar da ba amma ladar raka gawa wanda baka ciki za ka iya daga cikin abubuwan da ya kamata mu gyara haka iya daga cikin abin da ake wanda bai kamata ba bangaren ta'aziyya koke-koke da kuka irin na kyara a rika hasa ihu ana yi ƙarfi wanda kaga wannan ɗora ma kai ne ba wanda ya saka ba hana ka ba ka yi hawaye ka yi shasheka ka zubar da duk abin da za ka yi kai amma dai wannan kukan na kyara haramun ne in kuma ka yi shi to ka tabbatar da cewa ka saba wa addinin musulunci kuma zunubin ka yana jiran ka haka kuma duk mutumin da ya zamanto ya sani a gidan shi ana irin wannan to wajibi ne yi wasiya tun yanzu ka ce in da mutu kar wanda ya wannan kuka ku yi koke koken ku ku yi duk abin da za ku amma bangaren da ya sha ku rika daga murya dan a shelanta wa anguwa a shelanta wa gari cewa wani mutum mai daraja ya mutu ku yi wannan ka musu wasiya ka faɗi musu wani so duk wanda bayan ka mutu yayi ya ma kanshi amma ka san ana ya kyale to za su iya jaya maka kuma wani tashi hankali na daban haka iya daga cikin abin da yake bid'o'in da ake a bangaren da shaita aziya fida'u a ce za a ma fida'u za a karanta qur'ani tun daga farkon shi har ƙarshe saboda wani ya mutu wanda bai daga cikin tsarin karantar addini ba a taba samu ba a bangaren addini karatu bai tabbatar da wannan ba babu shi a zo a yi ciniki da malamai a ce za su karanta kaza za su yi fidawo za su fanso shi me fidawo za a fanso shi daga gidan wuta a kai shi gidan aljanna to wa ya ce musu a wuta yake ka kaban da shishigi a cikin al'amarin ubangiji sannan kuma kai ya za a mutum ya ma mamacinka matsaya kuma har ka ɗauki kuɗin ka bashi ba addini bane ba mu ji tsoron Allah mu bari wannan duka iya daga cikin abubuwan da baya halatta mutum mai imani ya zaman to ya kusance su a lokacin da yake zaman abin da ya shafi ta'aziyya abin da ake bukata ka zo ka yi sallama ga waɗanda aka mara suwa ka lallashi zuciyarsu da musu ta'aziyya ka tafiyarka kaga ba a bukatar sai an zo an girka wata ruwa ana zo ana ana mutane sun koyi wuri sun zamna kuma ka duba daga duk inda ake wannan abubuwan yanzu aka ce maka kawai ɗan gungin da za a kauka hai abin da shi ana binne shi daga an kare kawai an kare kowa shiga harkar shi in aka zo aka zamnan ma kawai hirarraki ne za a rike da duniya zama mai guge ku tashi kowa ta yi aikin shi wanda zai ta yi kasuwa ta yi kasuwa shi wanda zai ta yi wani aikin shi ta yi wani aikin shi wanda shi ne abin da addini gadar mana to amma yadda an zo an yi zaman dirshan a ɗauko ruhuna a girka bayan daga cikin tsarin karatu addini yi ne kawai ake yan uwa musulmi bayan abin da ya shayi wannan ta'aziyya wannan zama da ake mai tsawo bai daga cikin abin da ya kamata mutum musulmi ya yi shi sannan kuma da lalata abin da shahi aiki babu wani dalili na addini da yake tabbatar da wannan da mu ji tsoron Allah mu bari yan wa musulmi addininmu na musulunci addini ne wanda ya karantar da mu al'amarin rayuwa da al'amarin addini sannan kuma ya kara mana bayani akan abin da ya shafi zaman to masu karfin imani masu karfin aqida masu tabbatar da aqida masu yarda da abin da Allah kadarta masu dogara ga Allah sannan kuma bisa samun kokari na abin da ya shafi jajircewa wajen gabatar da ayyukan addini saboda akwai abubuwa da na bid'a wanda in ba tsayawa aka yi aka kama jiki ba ba zai iya yiwa ba a tabbatar da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ɗan wa musulmi ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu akan mu yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima qumu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد